عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurara ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira alfarmar sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama muna cikin kitabun jana'izi har yau babu mautil fuji'ati
babu mautil faji'ati al-baghdadi
babu mautil faji'ati al-baghdadi kuma yakan ce babu mautil faji'ati al-baghdadi babu mautil faji'ati wannan babu yana magana akan mutuwa ta fuji'a abinda fuji'a kamar yadda malamai suka yi maganganu watan abke haduwa da abu ba shiri ka ja'ani ya man abke ban yi tsammanin mu haɗu ba ban yi tsammanin in gan shi ba to sai yi min mufaja'a to shi ne ake ce ma abke ma'ana haɗuwa da ba shiri ko aukuwa wani abun da ba a shirya mishi ba ko ba a yi tunanin zai zo ba wannan shi ake ce ma watan fuji'a ya zo fuji'a da faji'a faji'a da fatiha da fuji'a da bamma duk ma'anarsu guda sai ce albagtati babu mautil faji'atil bagtati albagtati sai zan badali ga faji'a in ba a gane menene faji'a ba sai ce albagtati abke ba shiri mamaye duk ma'anarsa ne wato abu ya zo maka bagatatan baka shirya ba bagatatan baka yi tunani ba bagatatan baka yi tsammani ba to shine fassarat faj'atan kaga an fassara bagatatan da faj'atan kamar yadda nace farko in an ce al bagatati kaga ya zamo badali ne daga faj'ati don fa ja'at bi mudafun ilayhi ne majruri ne da haka badalin sa shi ma zai zama majruri amma ya kace al faj'atu in baka ga in al bagtatu in baka gane ma'anar bagtata faj'ati ba sai ce al bagtatu yan ce al bagtatu bil raf'i khabari ne na mubtada maqzufi taqdiruhu wa hiya al bagtatu in baka gane faj'a ba mautul faj'ati ba ai wahiyar bagdad ita ce afke ma'ana menene matsayinta kamar da aka sani imamu bukhari duk lokacin da matsala take da khilafa in ya zo wajen tarjama sai ya wawaita tarjama ma'ana ya kawo mutulakar tarjama bai cewa abin na da kyau ko bai da kyau to la'akari da ita mutuwar faji'a tana da maganganu da yawa ma'anar maganganu da yawa ya danganta akwai inda za a ce abu ce mai kyau akwai inda za a ce abu ce wadda take ba ta da kyau to menene huska inda aka ce tana da kyau huska kasancewa kyanta daban inda aka ce ba ta da kyau huska kasancewa ba ta da kyau daban to don haka sai tsaya mararraba tunda abu ne mai bukatar tafsiri can an karanta hadisul babi za a tantance wannan insha Allah
حدثنا سيد بن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال خبرني هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي ارسلت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها عذر ان تصدقت عنها قال نعم
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أمي اختلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم wannan hadisi sa'id ibn abi maryam ya zantar da mun ji imam bukhari qala yace haddathana muhammad ibn ja'far yace muhammad ibn ja'far ya zantar da mu qala yace akhbarani hisham hisham ibn urwa ya zantar da mu an abihi ya karbu daga baban shi urwa ibn zubair an aisha shi kuma urwa an aisha ya ji daga ummul min aisha radiyallahu ta'ala anha anna rajulan abinda ummul min aisha tace haqiqa wani mutum wani mutum nan malaman hadisi suka binciko suka kwakwalo suka gano sa'ad ibn ubada ne sa'ad ibn ubada domin wasu riwayo sun tabbatar da sa'ad ibn ubada din ne watan yayi wannan tambaya to amma nan kaga ba a sarraha sunansa ba ma'ana ba a fito da sunansa ba karara sai dai da anna rajulan qala lin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sani wani mutum ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummi sani dai mahaifiyata uftulitat nafsuha an yi mata mutuwar fuj'a ma'ana kan a tantance ta rasu shine uftulitat an yi mata mutuwar fuj'a mutuwa ta zo mata da gaugawa babu shiri babu istidadi wa azunnuha law takallamat tasaddaqat amma ina zaton law takallamat da ta samu dama na yin wasiya to ta saddaka za ta yi wasiya a yi mata sadaka da ta samu ɗaki mutuwar ba ta zo mata fujatan ba to lallai da ta ce a yi mata sadaka ma'ana da ta yi wasici da sadaka to fa hallaha ajrun in tasaddaqtu anha yanzu tana da lada in ne sadaka anha a madadinta kamar ta ce a yi mata sai in yi mata sadaka Allah kai ladan gare ta tana da wannan ladar abinda sa'ad ibn ubada yake tambaya dangane da mahaifiyar mahaifiyarsa kenan yana jin da ta samu damar yin magana za ta ce ai mata sadaka to yanzu in nazartar da wannan abin da nake tunanin tana da ra'ayi tana da bukatar ta yi da ta samu dama yanzu in nayi sadaka a madadinta hallaha ajrun tana da lada wajen Allah qala na'am annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yace eh tana da lada kaga kenan wanda ya mutu in ai mai aikin alkhairi Allah zai kai ladan zuwa gare shi ko hajji kamar da riwayoyi daban-daban duk sun kawo ko hajji ko sadaka a nan ko kuma yin azumi a wani wuri ko yin aikin hajji a wani wuri ko yin wani aiki da na alkhairi a wani wuri to yanzu ladan za ta kai nan sassanin za ta kai don haka kenan wanda yau fati ana masa don haka ma wasu malamai suka ce to in dai za a yi masa hajji Allah kai ladan gare shi a yi masa azumi Allah kai ladan gare shi ma'ana a yi azumi madadin shi eh domin wata ta zo ta ce ana bin mahaifiyarta azumi ta rasu yanzu ta iya yin azumin madadinta kamar ita ce ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai da gaskiya kike gani da bashi ne ake binta na kuɗi da bashi ne ake binta na kuɗi kenan in an kawo bashin da ake mata na kuɗi ba ake ansa ko a in ana bin bashi na kuɗi ba a biya mata don ta mutu to shine ma'ana to duka wannan sai suka ce to in dai za a yi hajji wa mutum mamaci ko azumi ko sadaka ko na yake alkhairi to me zai hana karanta mishi alqur'ani eh don haka nan karanta alqur'ani Allah kai ladan ga mamaci ibnu qayyim a cikin ar-ruhu babi ma yayi masa yadda wasu ke ganin bid'a ne wannan ba bid'a ba ce yace kawai masu yin wannan magana inji ibnu qayyim yace suna neman raba ɗaya biyu ne yace duk abin da zai sa a samu lada ya yi mutum hajji ko sadaka ko azumi kai shine zai sa a samu lada yan karanta alqur'ani eh yace don haka babi ma yi babu suli sawabi qira'atil qur'ani lil mayyit babin saduwar ladar karatun alkur'ani ga mace a masa ladar ta sadu da shi to
babu ma ja a fi kabrin nabi sallallahu alaihi wa sallama to nan kafin mu ci gaba mutuwar fuji'a da aka ce imam bukhari ya yi mutlaka tarjama saboda akwai maganganu da yawa akan mutuwar mutuwa ta fuji'a ya zo a musannaf na abubakar ibn abi shayba musannaf na ibn abi shayba ya zo hadisin ummi aisha da abdullahi ibn mas'ud abinda annabi sallallahu ta'ala sallam ce mautul faj'ati rahatul lil mu'mini wa asakun alal fajir mutuwar fuji'a ko faji'a watan hutu ce ga mumini mumini ya huta da kwaramniyar duniya ya huta da wahalar duniya ya huta ya yantu daga kurkuku don rahatun lil mu'min kenan amma wa asafun al fajiri bakin ciki ne da damuwa ga fajirin mutum in mutu fuji a tazo mishi shi kan wannan fushi ne na Allah ta rufe shi fushi ne na Allah to yanzu kaga wannan annabi sallallahu ya ce hutu ne na watan ga mumini ko kuma wannan asari na Abdullah ibn Mas'ud da Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha ya ce hutu ne to kuma sai mu tadda Abu Dawuda hadisin Ubay ibn Khalid as-Sulami abinda yake watan kawowa wanda Imam Ahmad ya ruwaita daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama zai shuɗe ga wani bango sai bangon ya kare yana dab da fadi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya wuce da sauri da ya wuce da sauri abin da yace yace akrahu mautal fawat yace ina kin mutuwar gaugawa mutuwar fuji ake aka ce ya za hada wannan shin an ce rahatun lil mu'mini nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akrahu mautal fawat zaka sai malamai suka ce fuskar jam'i tsakanin waɗannan riwayoyi guda biyu wannan ta nuna mutuwar fuji'a alkhairi ce wannan ta nuna mutuwar fuji'a kuma matsala ce to menene fuska aka ce fuska inda take abin so kuma alkhairi ga wanda ya riga shirya da Allah ya riga ya tanadin za ta zo shi rayuwar shi gaba ɗaya cikin tanadi yake kullun cikin tanadi yake an san akwai bayan Allah da Allah ya hore su kullun cikin tanadi yau da za a ce musu za su mutu gobe ba su ƙara komi gobe gobe za su mutu ba su ƙara komi bisa ga abin da suke kai cikin su akwai Hammad ibn Salama din Hammad ibn Salama din da ake tarjima kan hadisin sa sai ta ake ce mutane shi karan kanshi salihi ne bawan Allah ne na kirki ne mai ibada mai tsarkin hali amma kuma duk tarin waɗannan darajoji daban matsayinsu a malaman hadisi daban don haka rigima ce a hargitsa abin da bai hargitsuwa tarin salahashi ba shi ne zai zamo hujja ba akan maganganunsa in an masa matsala yana da iftilafi yana da rabibi wanda yake masa dassi da sauran duk abubuwan da malaman hadisi su ma musu yi suka karanto wanda shi muka karanta shi aka kalla aka ce ba za a karɓi riwaya ki ba musamman irin wannan wurin da inna abiyu abaka finnari da irin maganganu waɗanda suke da kaikai wato a wajen tajsimi wannan kenan amma ta fuska salaha ta tana nan yana ma cikin abdadu manyan manyan waliyan na abdadu to saboda haka kaji shi kuma mutuwar fuji'a inda take watan fushi ga wanda yake ya yi sakaci bai shirya da Allah ba ya yi sakaci bai shirya da Allah ba to mutuwar fushi a ta zo ta ce alama fushi ne na Allah fushi ne na Allah to kaji bambanci ita mutuwar fushi a kaji akwai inda za ta zamo alkhairi kuma hutu ga mumini akwai inda za ta zamo illa fushi bakin ciki da damuwa ga wanda yake bai shirya ba babu ma jaa fi qabrin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa abi bakr wa umar radiyallahu ta'ala anhuma wannan babu yana magana akan babu ma jaa babu ma jaa babin abin da yazo watan riwayoyin da suka zo fi kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ma ja fi kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana mubhama ce ma'ana ba sai fuska ba ma ja fi kabarin nabi abin da ya zo cikin kabarin annabi sallallahu bayani akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayani cikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wace fuska da ce kasancewar a ina yake a ina kabarin yake yanzu a hadisul babi su za su warware mana wannan ifhamin an fahimta a hadisul babi su za su ce mana abinda imamul bukhari ke nufi ba ma ja fi kabarin nabi sallallahu alaihi wasallam aina kana ina kabarin yake domin sai mu tadda hadisi ko asarin ummul mu'minin aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha ta ce wadfina fi baiti an rufe annabi sallallahu ta'ala sallam a ɗaki na kaga yanzu wanda bai san inda kabarin annabi yake ba sallallahu alaihi wasallam yanzu ya sani ɗaki na tarjama tana ɗauke da bayanin a ina kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake sannan sai mu tadda kuma wani asarin shi kuma yayi magana akan shin kabarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fili yake fili yake ko kuma watan bayyane yake a sai riwayar umrina aisha ta ce ba don ba don gudun kada a bauta wa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yahudawa suka bauta ma kaburburan annabawansu to da an fitar da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam fili ba cikin daki ba haka wannan zance ya nuna cewa ba fili yake ba ba fili yake ba to sannan a tafi riwaya kuma mai bi ma wannan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dan tudu to kaga duk waɗannan riwayoyin na fassara wannan ifhamin cewa babin abin da ya zo a cikin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba yi bayani ba to waɗannan hadisul babi su za su bayyanar da uskokin wannan ifhamin wa qaulullahi azza wa jalla watan da zancen Allah tabaraka wa ta'ala kaga nan cewa kabarin annabi sallallahu alaihi yana dakin ummul mu'minin Aisha radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha wanda daraja ne matsayi ne gare ta daraja ne matsayi ne Allah ya zabe ta ya sanya da inda annabi yake kwance a dakin ta ne radiyallahu tabaraka wa ta'ala anha ta yi mafarki wata rana taurari guda uku sun fado a cikin dakin ta da annabi sallallahu alaihi ya wafati aka rufe shi a dakin sai tana kissanta ma dama ta kissanta ma sayyidina abubakar mahaifinta ta yi mafarkin taurari uku sun fado a cikin ɗakinta da aka rufe annabi sallallahu a ciki sai sayyidina abubakar ya ce hadha awwalu aqmariki wa huwa khairuha yace wannan shine ɗayan na farkon taurarin ki uku da suka fado ɗakin ki wa huwa khairuha kuma shine mafificin su uku din mafificin ukun to shine rufe annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ba ba a san za a rufe sayyidina abubakar a ciki ba ba a san za a rufe sayyidina umaru a ciki ba duka ta yi wannan mafarki wa qawlullahi fa akbarahu haka nan ma
أخبرت الرجل أخبره إذا جعلت له خبرا وقبرته دفنته كفاتا يكونون فيها أحياء ويدفنون فيها أمواتا
وقول الله فأخبره wannan babi na magana akan bayani akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da kabarin sayyidina abubakar da kabarin sayyidina umaru da kuma zancen Allah ya ce wa qaulillahi tabaraka wa ta'ala adabi ne akan babu ma ja fi kabarin nabi babi a yazo akan kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayani akan menene ma'anar fa akbaru zancen Allah fa akbaru thumma amatahu fa akbaru wannan fa akbaru wannan babin zai bayani akan menene ma'anar fa akbaru in an karanta shi da raf'a cewa wa qaulullahi fa akbaruhu hakanan wa qaulullahi zance Allah tabaraka wa ta'ala fa akbaruhu kaga qaulullahi sai zan mubtada eh akbarhu sai mai tawili shine abin cewa gare shi zancen Allah fa akbarhu ya shata masa kabari ya kaddara ayi masa kabari aqbarahu Allah ya kaddara a yi masa kabari da ya karbi rayuwarsa dan adam kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala cikin lutufinsa sai girmama dan adam din bai bar shi haka nan ba yadda in akuya ta mutu a kai ta bola watan dabbobi su ci masu cin dabbobi kamar namun daji su ci sauran abubuwa su ci gata nan wulakance Allah bai bar dan adam haka ba sai girmama shi idai ci walakar karamna bani adama to haka ko da ya mutu Allah ya girmama shi sai fa akbaru sai ya ci ayi mai kabari sai ya kaddara ayi mai kabari sai ya umurni ayi mai kabari shine ma'anar fa akbaru ishara ce zuwa ga zance Allah kuma ma ta fa akbaru aqbartu ar-rajul idza ja'altu lahu qabran haka ne ko aqbartu ar-rajula yace in in nace aqbartu ar-rajula na yiwa dan adam kabari ko na yi mutum kabari aqbartu yana da bambanci da kabartu aqbartu na sanya masa kabari amma kabartuhu da fantu na binne shi ina binne shi to wajen ubangiji dan shi ubangiji kaddarawa yake ai umarni yake ai to sai a ce akbara thumma amatahu ya karbi rayuwar shi fa akbarahu kuma ya kaddara mai kabari ya shata mai kabari ya umarni a sa shi a kabari kifatan yakununa fiha ahya'an wa yudfanuna fiha amwata nan ma imam al-bukhari kamar yadda ya saba ya saddara babi da ayoyin alkur'ani waɗanda ke da alaƙa da abin da tarjamar ke magana a kai a nan sai fara da kifatan alam na ji'alil arda kifata shi ne mana kaga bai kawo ayat ba sai dai ɗauko kifatan din wanda kai tsaye shi bukatar shi take magana a kai sai ɗauko kifatan din ai ma'ana ishara ce zuwa ga zancen Allah alam na ji'alil arda kifata yanzu ba mu sanya ƙasa ba kifatan matattara abinda ake fatu an mai fasarori da yawa malaman tafsiri sun mai fasarori da yawa tun daga kan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina har zuwa dai ayyuma duka abinda ake fatu matattara wurin taruwa kifatu mabuya mabuya duk an an an fassara kifatu ma'ana nan ne matattarar ɗan adam ita ƙasa yanzu ba mu sanya ƙasa ba ta zama matattarar ɗan adam nan zai tashi nan zai ta didima shi nan zai durayewar shi ga baki ɗaya kai ya komo kan ƙasa yake ko ahya kenan kuma kifatan ita ce matattarar shi amwata lokacin da ya mutu ita dai ɗin ce ake tona sai a rufe shi a ciki kaga ta zama tattare shi za ka sai aka ce alam naj'al al-ardha kifata ahya'an wa amwata lokacin da suke raye akan ta suke didima suke harkoki duka wa amwata in sun mutu kuma ita ake tonawa a boye su a ciki za ka suka ce kifatan mabuya inda za a boye dan adam bayan ya mutu kasa kenan ko ba matattara
حدثنا إسماعيل حدثني سليمان عن هشام حا وحدثني محمد بن حرب حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن أروى عن عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأثر بمرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبداء اليوم عائشة رضي الله عنها فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي
حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن هشام حا وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبداء ليوم عائشة فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي إسماعيل يا ذا السلم قال حدثنا سليمان يتي سليمان يا ذا السلم شين سليمان بن بلال شيكما عن هشام يا كربادك هشام بن عروة حا riƙe wannan isnadin in ƙara ba wani shi ne ma'ana ha in ya koro ya ce ha wannan isnadin ma'ana yana da yana da hadisin ta hanyoyi biyu kuma dukkan suna da inda suke haɗewa to kaga ya koro ya koro ya ce haddathana isma'ilu qala haddathani sulaimanu an hisham to isnadin farko kenan sai ce ha rike wannan isnadin mu canza zuwa wani isnadin za ku sai a ce hawwala sanad ko tahwilu sanad wa haddathani muhammad ibn harb za ka kaga sai a dafi waccan riwayar adafi ce akan tabarku wa haddathani hakada har wa yau dai na sake riwaita wannan riwaya da zan kawo maka wacce ke dangana da Hishamu daga Muhammad ibn Harb Muhammad ibn Harb ya zantar da ni qala ya haddathana Abu Marwana yace Abu Marwana ya zantar da mu shine wane ne yace Yahya ibn Abi Zakariya Yahya ibn Abi Zakariya an Hisham shi ma kaji daga Hisham sun haɗe daga Hisham kaga wancan Isma'ilu Sulaimanu an Hisham wannan kuma Muhammad ibn Harbin Abu Marwana an Hisham kaga sun haɗe daga Hisham to Hisham shi kuma ya ji daga yanzu yanzu riwaya ta kuma guda da biyu ce tana da harshe biyu dangane da shi al-Imam Bukhari ya karfa ta hanya biyu amma duka hanyoyin suna haɗewa wajen Hisham ibn Urwa ne عن عروة عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم من عائشة تشي إن كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يتعذر في مرضه تشي من ذا الله صلى الله تعالى وسلم إن تبت داهر حقيقة وأن إن باتشر إبت باتشر إبت إن مخففة من الثقيلة أنا تشير إنت مخففة من الثقيلة mukaffafa ce daga sakila asluha innahu to me sunanta wasmuha damirun istakat sunanta damiri ne boyayye sai a ce innahu wada lamarin da sha'anin yake la yata'azzaru kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yata'azzaru fi maradi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zamo la yata'azzaru yana yawan kawo hanzari ko yana neman hanzari fi maradihi a cikin watan rashin lafiyar nan tashi ma'ana hanzari na damuwa na bin ɗakuna da yake yi annabi sallallahu alaihi yana bin ɗakuna ne halin rayuwarsa gaba ki da ɗakunan matansa yau yana ɗakin ummul mu'minin na wance gobe yana ɗakin ummul mu'minin na wance jibi haka gata haka haka yake bin ɗakuna to da rashin lafiya ta yi nauyi la ya ta'azzaru sai ya rika watan kawo hanzari ko neman hanzarin wannan zagayen da yake wasu ci shine ma'anar la ta'azzaru aina ana al-yawma wasu suka ce ta'azzaru ya kagara ya kai daki ummi Aisha saboda ya fi son daki ummi Aisha sai yana cewa aina ana al-yawma saboda shi lafiya yana tambaye yau a ina nake dakin wa nake kwanan wace ce aina ana gadan gobe kuma ina ina gobe ina ina yana son ya ji an ce gobe ɗakin Aisha ko yau ɗakin Aisha wanda da ƙarshe ma dai duka matan gabaki ɗaya sun haɗu radiyallahu anhunna suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam musamaha cewa yi jinya ɗakin Aisha saboda ya san ɗakin Aisha to yi jinya dukkan sun yi masa watan sun ba shi dama ya jinya ɗakin Aisha sai ce aina ana yauma aina ana gadan gobe ina wani daki gobe kwanan wace ce ya su da al-yawmi Aisha ya ya ga jinkiri da watan jinkirin zuwan kwanan Aisha falamma kana yaumi lokacin da kwana na ya zo naubata ta zo ma'ana kwana na girki na ya zo kamar yadda al'ada hausa sun ce girki ran girkin wance qabadahu Allah ko kwanan wance qabadahu Allah baina sahari wa nahari wa dufina fi baiti ummi na Aisha ta ce lokacin da yake a kwana na Allah tabaraka wa ta'ala ya karbe shi baina sahari wa nahari tsakanin karankar min wuya na ma'ana saharu an mai karatu biyu an ce saharu da sukunin ha'i ko saharu da fathil ha'i saharu da saharu abinda a saharu watan kashin da addab da makogoro kashin kirji ne amma dab yake da makogoro don ne saharu naharu kuma nan kirji ta ce ina rungume da annabi sallallahu ta'ala sallam tsakanin karankarman wuyana da kirjina Allah tabaraka ta'ala ya karbe shi tana rungume da annabi sallallahu ta'ala sallam haka tsakanin karankarman wuyanta da kirjinta Allah tabaraka ta'ala ya karbe sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala sallam wa dufina fi baiti kuma aka rufe shi fi baiti a daki na to ka ganin sai a gano abinda imam bukhari ke nufi da wacce muhammad tarjama ya ce babi akan kabarin annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam a ina yake a ina aka rufe annabi sallallahu alaihi sallam ina kabarin yake don an ce magana kan kabarin annabi to magana kan kabarin annabi tana da huskoki da yawa to daga huskokinta ina aka rufe shi sai mun na Aisha a wannan riwaya ta ce wudu fina fi baiti kaga kenan yanzu mun gano وقبره صلى الله تعالى عليه وسلم في بيت أم المؤمنين عائشة ودفن في بيت أكرم في في بيتي أداكنا
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن هلال هو الوزار عن قروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا لولا ذلك ابرز امره غير انه خشي او خشي ان يتخذ مسجدا وعن هلال قال كناني قروة بن الزبير ولم يولد فيه
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن هلال عن أروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا وعن هلال قال كناني عروة بن الزبير ولم يولد لي وانا الحديث موسى بن إسماعيل الكبوذكي يا غن تدمو إمام البخاري قال يتي حدثنا أبو أوان يتي أبو أوان يا غن تدمو شيكما آه موسى بن إسماعيل يتي حدثنا أبو أوان أبو أوان يا غن تدمو أن هلال شيكما يا كربودك هلال شيكما هلال عن عروة ya karbo daga urwatu ibn zubair to mu ba mu dashi an hilal huwa al-wazzan shine al-wazzan wanda ake wa laqabi al-wazzan to mu ba mu dashi an urwa ana aisha ya karbo shi hilal daga urwatu ibn zubair shi kuma urwa daga ummu min aisha radiyallahu ta'ala anha qalat tace qala rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya faɗa fi marbihi alladhi lam yaqum minhu a rashin lafiyar da annabi sallallahu ta'ala sallam ya koma ga Allah a cikinta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce la'ana Allahu al-yahuda wan nasara takhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya la'anci inda an tuna bayanin wannan hadisi ya gabata kuma ya ta maimaituwa la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ko dai zama du'a'i ne ko ikhbari ne Allah ya la'anci yahudawa da nasara Allah ya la'anci Yahudawa da Nasara haji ma'ana biyu kenan ko da isbari ko kuma mugunya addu'a ake akan su Allah ya la'anci Yahuda ko ya la'ance su da Nasara me suka yi aka la'ance su ko ko yanzu ake la'anta su da addu'a ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun riki kaburburan anbiya'ihim annabawansu masajida wurin dora goshi su sujjada in an tuna dai wannan musamman muka yi mai zaman kanshi كان وانا حديثنا لأن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وانا مغانا ني أكان ولين سجدا amma yin masallaci a makabarta ko yin masallaci a kaburbura akan kaburbura wannan duk ya tabbata kuma an tace abin da hadisin ke nufi da abin da ba shi hadisin ke nufi ba in an tuna a karatunmu na baya laula zalika ba don wannan ba tsoron haka kenan yace ubri da qabruhu da an fitar da kabarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fili ghayra annahu khushiya aw khashiya aw khushiya ghayra annahu sai dai cewa abin da ya hana a fitar da shi fili khashiya annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ji tsoron kada a yi masa irin yadda aka yi wa annabawan banu isra'ila aw khushiya ko ko an ji tsoro to yanzu an ce khushiya nan bina'ul majhuli wa ji tsoron sahabbai ke sahabbai sun ji tsoron kada a maida kabarin Allah sallallahu alaihi wurin yin sujjada to wannan khashiya aw khushiya an yuttakhadha masjidan to shine dalili to yanzu me muke fahimta anan laula zalika ubrida qabru ba dan gudun kada a yi ma kabarin annabi yadda aka yi wa kabarin annabawan banu Isra'ila ba to da an fitar da kabarin safili to me mafhumi ke nunawa yana boye kenan a cikin ɗaki yake kenan ba don haka ba da an fitar da shi kenan ba fitar da shi ba cikin ɗaki yake kenan a riƙa fahimtar mafahim ba don haka ba da an fitar da shi in in gazance aka ce ba don kaza ba da an yi kaza kaga wannan da aka ce da an yi to ba haka abin yake ba kenan kaga da an fitar da shi a fili to ba a filin yake ba kenan yana cikin ɗaki to kaga yanzu daga cikin abin da tarjama ke karantarwa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba fili yake ba a cikin daki yake saboda ba laula zalika la ubri da qabru wa an hilal qal akanan daga hilal al-wazzan dinnan qala an ruwaitu daga gare shi da wancan isnadi za a kuru da wancan isnadi hadathna muslim isma'il qala hadathna abu awana an hilal da wancan isnadin shine zaka hada ka jona wa an hilalin haka nan an ruwaito daga hilalu din an ji daga hilalu to da wani isnadi da wancan isnadi na haddathna Musa ibn Isma'il to qala abinda hilal yace kannani urwatu ibn Zubair wa lam yulad li urwatu ibn Zubair ya shi kannani ya ambace ni da alkunya ya ambace ni da alkunya amma wa lam yulad li ba a haihu gare ni ba al'adar larabawa in za a mutu alkunya za a mai alkunya ne da babban ɗanai sai a ce abuwa ne ya ce to ni ban haihu ba balle a man alkunya wannan alkunya urwa ne ya man ita ba don ina da ɗa ba an gane to irin shi ne to wannan alkunyar shi hilalu malamai sun yi sabani a ciki an ce abu umayya an ce abu jahami an ce abu amrin amma abu amrin din shi ya shahara to menene dalilin ma Imam Bukhari ya kawo wannan magana akwai magana ita ba ta da alaka da magana kan kabari da ake yi wa an hilalin a tsaya lura wa an hilalin qala kannani urwatu ibn zubair duka magana tana magana ne akan yi masa alkunya sai suka ce to watakila Imam Bukhari ya kawo ne don ya tabbatar maka da akwai liqa'i tsakanin hilalu da urwa urwa sun haɗu da hilalu hilalu ya haɗu da urwa don ga wani ma dalili mai ƙarfi da ke tabbatar da haɗuwar hilalu da urwa ya mai alkuniya shi ne kawai shi ne kawai dalilin kawo shi wannan yana daga cikin lafa'in na wannan isnadi
حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان السماك أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عياش عن سفيان التماري أنه حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مسلما وأن حديث محمد بن قاتل يا زنتدم قال أخبرنا عبد الله يجي عبد الله يا زنتدم shine Abdullah ibn Mubarak kada dai amanta duk inda Imam Bukhari gaji ya ka Abdullah Muhammad ba can cikin sahabbai ba to Abdullah ibn Mubarak ne Abdullah ibn Mubarak ibn mubarak قال يتي أخبرنا أبو بكر بن عياش يتي أبو بكر بن عياش يا بام لاباري أن سفيان يا كربو لك سفيان بن دينار التمام يا كربو لك سفيان بن دينار سفيان بن دينار التمار أنه حدثه حقيقة شيء حدثه يا نتده أنه رأى قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسنما حقيقة يا قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مسنما وكان an mai tudu an mai dan tozo yana da dan tudu haka shine musannama wanda yake da dan tudu yana da dan tozo haka kaga shi kuma wannan riwaya ta uku me take karantarwa tana karantar da sifatu qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga duk dai ma'anar wancan ibhamin ne babu ma ja fi qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga daga cikin hadithul babi akwai mai bayani kan sifatu qabrin nabi sifa ya qabrin annabi sallallahu alaihi wasallam yake musannaman yana da tozo ya ya hili yake ko waje yake riwaya ba sai ta ce a'a watan watan ba fili yake ba cikin daki yake wacce riwaya farko kuma ita a ina ma yake a baki'a ne a ina a makka ne a ina ne ta ce a wani fi nafi bai ita ce aka rufe shi a ɗaki na kaga ita waccan ruwa ita kuma ta nuna ga inda kabarin yake waccan kuma ta nuna ga halin da yake wannan kuma ta nuna ga sifar yadda yake an fahimta na don a rika fahimtar hadithul babi alaƙar su da tarjama
حدثنا فروة حدثنا علي بن مسحر عن هشام بن عروة عن أبيه لما دخل عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك عثروا في بلاده فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا انها قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما وجدوا احدا يعلم ذلك حتى قال لهم قروه لا والله ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الا قدم عمر رضي الله عنه حدثنا فروة قال حدثنا علي عن هشام بن عروة عن أبيه لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فما وجدوا أحدا يعلم ذلك حتى قال لهم أروى لا والله ما هي قدم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هي إلا قدم عمر رضي الله تعالى عنه وأن الحديث فروة يا ذن تدموا قال حدثنا علي علي يتي علي يا ذن تدموا عن هشام بن عروة يا كربو دغ هشام بن عروة عن أبيه يا كربو دغ بابن شي لما سقط عليهم الحائط لوكتين الحائط واتن بانغو بانغون ɗakin da annabi sallallahu ta'ala sallam yake ciki a kwance saka ya faɗo fi zamanin walidi a zamanin walidi ibn abdul malik aka zo fi bina'i sai suka haɗu fi bina'i cikin mai da ginin sa akwai maganganu da yawa akan wannan bango an ce a'a an so a yi lutu masallaci ne da aka sai lutu masallaci sai aka saye ɗakin ummu hatul mu'mini daga baki ɗaya da aka saye da aka ce to a rushe in aka rushe ɗakunan to a rushe ɗakunan a yi bango wanda zai kewaye kaburburan nan guda uku na sayyidina abubakar da sayyidina umaru da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to a lokacin da aka rushe za a mai da wani ginin to sai ga kaburburan sun fito hili a ran nan mai riwaya ce yace ma ra'aitu aksara bakiyan min zalika yau yace ban ga wata rana watan wadda ta yi yawan masu kuka kamar irin wannan yini ba radda sahabbai suka ga da sauran jama'a musulmi suka ga kabarin annabi fili ran nan fa kuka ba magana to aka zufi bina'ihi fa badaddahum qadamun sai kadami sai ya bayyana kafa sai ta bayyana fa fazi'u dankalin sai tashi wazannu annaha qadamun nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi zaton kafar annabi ce sallallahu alaihi wasallam kadamin annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace fama wajadu ahadan ya'lamu zalika bu samu wani wanda adda masani haka ba shin kafa annabi ce kadami ma'aiki ne sallallahu alaihi wasallam ko ba shi bane ba ku samu wanda zai tabbatar musu da haka ba ko ya kore musu hatta qala lahum urwa haqqur wa ibn zubair yace la wallahi ma hiya qadamun nabi yace la ko kusa wallahi da Allah na rantse ba kafar annabi bace sallallahu alaihi wasallam ba kadamin ma'aiki bane sallallahu alaihi wasallam ma hiya illa qadamu umara yace ai kadamin umaru ne ne kafar sidna umaru ce radiyallahu ta'ala da Allah tabbata gare shi
wa an hisham an abihi an aisha radiyallahu anha annaha awdat abdullah ibn az-zubayr radiyallahu anhuma la tadfinni ma'ahu ودفني مع الظواهر بالبقيع لا أزكى به أبدا
kafin wannan yadda sifar kabari annabi sallallahu alaihi yake akwai wawi da yawa ya sifar kabarin annabi sallallahu alaihi yake da kabarin sayyidina abubakar da sayyidina umaru aka ce kabarin sayyidina abubakar yana bayan kabarin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam to daidai suke haka kafada da kafada kafada da kafada to ta riwaya ta ce kafada da kafada daidai inda ka faɗar annabi sallallahu alaihi take a wannan bango na muwajaha na alƙibla haka to bayan sa daidai saiti da bayan to kabar sayyidina abubakar nan shi kuma saiti da shi kabar sayyidina umar nan amma jere suke ba wanda ya zo ba wani wata riwaya kenan wata riwaya ta ce daidai ka faɗan ma'aiki sallallahu ta'ala sallam daidai nan kan sayyidina abubakar yake daidai ka faɗa sayidina abubakar daidai nan kan sayidina umaru wata riwaya ta ce daidai ƙugu tsakiya daidai tsakiya na sayidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam a daidai nan kan sayidina abubakar yake kaga kenan nashi ya zame ya zame haka ya zama haka an gane to sannan shi kuma sayidina umaru daidai kansa daidai tsakiyar sayyidina abubakar daidai nan kan sayyidina umar don haka sai ya zamo daidai inda kadamin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yayi daidai da fuskar sayyidina umar in allura an gane in allura zai daidai to haka to wannan ita ce sura wadda tafi shahara kuma tafi inganci wannan sifa malamai suna zana watan yadda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ala hasabin riwaya a bisa daidai riwayoyi su zana sosai su yi irin diagram din nan yadda ake zane tun wancan lokaci ba imamu nawawi a cikin izaf ya zana ga yadda kabarin annabi a bisa riwayoyi da suka zo haka ma magabata dai da yawa da sun yi wannan zanen ga sifar yadda kabarin yake وعن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أوصت وكاغا كان حدثنا فروته قال حدثنا علي عن هشام بن عروة تو حرو يودي ده وانت اسناد ده وانت اسناد ان حدثنا فروته قال حدثنا علي عن هشام فزهر تيجي وعن هشام عن قار روايتا daga هشام عن أبيه daga baban shi an Aisha daga ummu Aisha radiyallahu ta'ala anha annaha awsat Abdullah ibn Zubair حقيقة تاي وسيشي عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يدال لا تبت غريس تتي لا تدفني معهم kada ka rufe ni tare da su kada ka rufe ni tare da su ma'ana tare da annabi sallallahu ta'ala sallam da sayyidina abubakar da sayyidina umaru kada ka rufe ni cikin ɗakin da suke wa dfinni ma'a sawahibi bil baqi'i ka rufe ni tana ma abdullahi ibn zubair wasi ka rufe ni tare da sawahibi dan uwana matan manzon Allah sallallahu ta'ala sallam bil baki can a bakiya mata annabi suna bakiya la uzakka bihi abada don kada a rika tsarkake ni a rika bambanta ni a rika ware ni daga mata annabi sallallahu alaihi wasallam bihi da ruhi ni tare da shi cikin daki guda saboda tawazu'i tawazu'i ne ta nuna la uzakka bihi abada don kada a rika ware ni a ce ni wata ta daban ce don haka ma gani nan tare da annabi cikin ɗaki guda to gudun haka ka ma haka a kai da can cikin ‘yan uwa na matan annabi sallallahu alaihi wasallam a bakiya haka umar na aisha rabbi Allah ta baraka wa ta'ala na ta kuma duka wannan tsari ne na Allah haka Allah ya tsaro don haka da tana da kwaɗayin a rufe ta ai za mu ji riwaya gaba da sai na umaru ya aiko da bukatar sai na son a rufe shi tare da manzo Allah da sai na abubakar ta ce to wurin da ya rage nawa na ban makaina shi ne amma tun da amirul muminin na so na zaɓe shi na ban kaina na zaɓe shi na ban kaina to kaga da kenan suna da ra'ayin a rufe ta a ciki to nan sai aka ce a to nan ta ce kada a rufe ta ta anan a kai ta can inda da ta zo fatiha a kai ta can inda yan uwanta mata annabi sallallahu alaihi wasallam suke a rufe ta ka ga mafhumi na nuna me akwai wuri ko mafhumi na nuna akwai wuri amma kuma waccan riwaya kuma to da wurin na ban makaina shi amma yanzu na tunda yana so na zaɓe shi na ban kaina ita kuma waccan riwaya ta nuna me ta nuna wurin shi dai kuma sayyidina abu sayyidina umaru ya cike shi misali ta ce ya za a jami tsakanin wannan riwayoyi ta ka ce watakila kafin a rufe sayyidina umaru zaton take wurin iya kashi na mutum guda amma sai bayan an rufe sayyidina umaru sai ta ga ashe akwai hili to wannan hilin da aka gani sai ta ce to ka a rufe to ka ji da to
حدثنا قتيبة حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد حدثنا وزيد بن عبد الرحمن عن أمر بن ميمون العبدي قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا عبد الله بن عمر اذهب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقل يقرأ عمر بن الخطاب عليه السلام ثم تلها الألف مع صاحبي قال كنت أريده لنفسي ولأسرت له اليوم على نفسي فلما أقبل قال له ما لديك قال أذنت لك يا أمير المؤمنين قال ما كان شيء أهم إلي من ذلك المبدأ فإذا قبلت فعاملوني ثم سلموا ثم قل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فلزموني وإلا فردوني إلى مقاتل المسلمين إني لا أعلم أحدا أحس بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فمن استخلفوا فمن استخلفوا فعلي وهو الخليفة فاسمعوا له وعميقوا فسمى عثمان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وولد عليه شاب من الأنصار فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله كان لك من الأدب في الإسلام ما قد علمت ثم استقلمت فعدلت ثم الشهادة بعد هذا كله فقال ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا لا علي كفافا كو كفافون كفافا كفافا
لا علي ولا لي أوزل خليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا أن يعرف لهم حقهم وأن يحفظ لهم حرمتهم وأوصي بالأنصار خيرا الذين تبوؤوا الدار والإيمان أن يقبل من محسنهم ويؤفى عن مسيئهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بأهلهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم
الحمد لله babu lokaci za ku sa saboda ashifa insha Allah gobe wannan dogon hadisi da aka karanta sai sai mu abin nan ɗin shi wannan asari dogo da aka karanta sai a fassara shi insha Allah Allah ya muna muwafaka اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد